بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 26 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1440 biyar ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu ma ja a fi zafi da gairillah wanda wannan shi ne karatunmu na 22 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير من, من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقال لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد نعم Allah ya ce babu ma ja a fi zabhi da ghairillah babi da ya zo dangane da hukuncin yanka don wani Allah yanka don wani Allah ba wai don wani amma wani Allah yanka ya ci ba shi ake nufi ba dama idan yankan da za a yi don wani Allah ne ko haka ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum كأيا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر kenan duka mun yanka mu muke shanya naman taqawa ce take riskar ubangiji subhanahu wataala yi dan Allah ina fata an gane kenan fi dhabhi li ghayrillah yani li qasdi ghayrillah tun yayi yanka yana mai nufatar wani Allah sawa'un ya yi bismillah ko bai yi bismillah ba da haka in yayi yanka dan wani shaidani ko wani aljani ko wani gunki ko da ya ce bismillah wallahu akbar ko da ya ce allahumma minka walaka ko da ya ce allahumma taqabbal minni ba zai karba ba kuma ba za a ci ba tunda shirka ne an yi dan wani Allah an gane ai yanka da shaidanu ke sawa ayi galibi kuma sai sun ayyana dabba da wata sifa ta daba a je a yanka wata agwagwa wato durguwar agwagwa ta yar wato wada ko a yanka wani zakara mai harare garke baya gani da kyau ko kaza mai wake-wake an gane ko ko kuma akuya baka irin da ba wani launi jikinta sai baki ko wani bakin bunsuru galibi sun fi sa bunsuru wannan duka in aka yi yankan haramun ne a ci wanda ya yi yankan ya yi shirka saboda an sa shi ya yi don wata bukata to da kaji an ce akuya mai launi kaza kaza mai launi to aljanu ne shaidanu ne ke sawa ai an gane wannan ko yanka da ya kasance an yi don wata bida'a ko wani abu da yake ya saba ma wa musulunci kamar yankan christmas da kiristoci ke yi asali yankan kirista ana cin shi yankan kirista ana cin shi an gane ko wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum zaka ci yankan shi sai dai in ka san da cewa ya ambaci sunan wani Allah yayin yanka a tabbatar su a nasu wato aqidar su ta cikin kiristocin tunda su ma kashi kashi in sun zo yanka suna yi bismil ab war ruh mene bisil abu wal ibn wa ruhul qudus suka yanka a haka to ba za ka ci an gane ko ko suka kira almasih yayin yankansu to ba za ka ci amma an je baka sani ba kuma yanka ne haka kawai na abincin siyarwa ko wani abu makamacin haka ka ci da yanka na shine nace kamar in christmas ne wani abu da ya saba wa musulunci na wata wani idi nasu wani yanka da ke tallafa ma wani shi'ar daga cikin sha'air ɗinsu an yi yanka na cikar wata coci ta shekara hamsin sai aka yanka aka yi fati kai dan kana ruge dan kana haɗamamme kawai sai ka je ka ci kaga kai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kai ta'awun akan al ithmi wal 'udwan na ni da aka hana na akuya na je siyan akuya kokociya ta ce ta sai damu akuya ta ce christmas ya kusa da christmas ya fi tsada ni ma ta faru da ni shi ma yana cikin atta'awun ala dhifmi wal udwa in san samu ne ma in dai da kishi christmas ya zo mu ce ba za mu sai da dabbobin su je su ci aladu in suna iya aladun ko su kare dama guda nawa ne dududi an gane ai musamman kuma inda aka saba rayuwa tare ka kamar can wajajenmu masu abinci daga cikin kristoci da sauransu za a ga musulmai ke musu yanka wannan sanannen abu galibi musulmai ke musu yanka wasu kuma gurin musulmi suke zuwa su siyo duk da akwai inda ake kwado na je wata unguwa marabar rido don sai abinci na ceto ni fa ina son goat meat nike so naman akuya sai na ga an sa matsami cikin miya ana ɗabo nama ana ta baka cewa ana tance gotimiti gotimiti na ce ban gane ba tana neman nama akuya cikin na ce na mai ciki ta ce a komai akwai akwai dog meat akwai na kare akwai na kaza akwai na gida ce to sai ba is okay na nemi biredi na da lemu na sha sai ya fiye mu alheri ya naga mai kifi na ce to ga musulmin nama na hada da shi na ci don ka ci roman kare ka ci kare kanan ne Allah ya tsare mu wa qaulillahi ta'ala babun na magana akan fadin Allah ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana ko da yanke-yanke na wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata gaba daya lillahi rabbil alamin duka suna ga Allah ubangijin talibai kaga cewa lillahi na mallaka ne Allah shike mallake da sallata kar ma wani yayi sa ran zan yi sallah dan shi shi ke mallake da yanka na kar wani ya sa ran zan yi yanka don shi rayuwata na hannun Allah ba wanda ya isa ya mun barazana da ita mutuwata na hannun Allah lokaci na yi zan mutu lillahi rabbil alamin la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kaga malam sai ya kawo iya mahallin shahid din la sharika lillahi subhanahu wa ta'ala fi salati ina sallah dan Allah ba wanda ya isa ya samu rabo a cikinta ta ina yanka dan Allah ba wanda ya isa ya samu rabon yanka na ya ce na yi dan shi haka rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin la sharika la kuma karashe ya ce wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka aka umarce ni in yi ibada dan Allah kuma ni ne farkon masu miƙa wuya ga Allah fi zalika yani cikin wannan umarnin da aka yi min an ce in ga wa mutane ko to ni na fara miƙa wuya dama shugaba shi ke fara gaba sai a biyo shi a baya an gane ko to ka ganin shahid tunda aka sa yanka a cikin sallah cikin ibadu wadda kamar sallah da babu kaulani kan cewa ibada ce da ba a makowa sai Allah kenan yanka ma ibada ne ko da ko yankan nan na nama ne da za a yanka a ci kawai da haka mai da muke ku tarihila ko sai an fita nuzha a shakata to yankan da za a yi dan Allah za a yi shi saboda me muka ce dan Allah Allah ne ya halatta mana mu yankan kuma sai mun yanda shari'a ta ce fuskanci alƙibla duk da ba sharadi bane ko amma cikin mustahabbat mustahsanat a fuskanci alƙibla a yanka tana cikin sunna islamiyya sunna da aka taso aka tarar da musulmai akai kun san akwai abin da zai zama idan aka ce sai ka kawo nasi akai an jika ma aiki amma aiki ne na musulmi ka kama gurin tajhizin kabari da gawa sunna ce ta musulmi galibi a ciki duk da akwai abubuwan da suke da nusus amma mafi yawancin abubuwan da ake aikatawa zaka tarar da sunna ce ta musulmi wanda suka bambanta da shi har ya zama sha'ira ta su ya zama ya zama hujja ya zama kamar wani al-ijma' al-amali al-ijma' at-taqriri kowa ya yarda da shi an fahimci wannan to dan haka a fuskanci al-qibla ayyanka sunna ce ta musulmi da suka keɓanta da shi amma ba sharaɗi ba ne cikin yanka ina tuna wata baiwa Allah muna yara ta ba mu zakara mu yanka mata sai da muka je muka yanko muka dawo wai ina kuka kalla guda maro wacce ya ce mun tabbatar ba za ta san mana ba wani zai magana na ce mai shiru na ce yamma maso arewa muka kalla ta ce ku je ku ci ba a ci kun bata mun na ce masha Allah bayan gidansu muka gasa kayan gane ku to saboda haka yanka ibada ce ma'ana Allah shi ya umarni ai kuma dabbar da ya ce a yanka ita za a yanka wadda wadda aka haramta kaga idan ka je ka nemo kare ko ka nemo kare ya shiga cikin umumat da aka hana cin su ko da yana farauta da fika ko kuma wato ainihin jaki annabi ya haramta cin shi ko muzuru shi ma yana cikin masu farauta da fika haramun ne a ci haka dila karan daji ne haramun ne a ci naman shi ba ka zuwa ka ce to bismillah wallahu akbar kuma dan Allah ne in ka ci zunubi za ka samu tunda ka ci abin da shari'a ta hana ko da ko kai tsarin shari'a gurin cin shi kamar ka sato abinci ka ce bismillah ka ci dan kai bismillah ai bata halatta ma shi an gane ai wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar kayi sallah don gode ma ubangijinka idan an fassara da cewa sallar idi ake nufi wanhar kuma kayi yanka ko suka sukar raƙumi wasu san ce sa ma ana iya yin suka a gurin yanka shi amma awaki da tumaki su kuma yankawa za amma kuma a malikiya suka ce launuhir al-madhbuh wa dhubih al-manhur da jaza al'akar ma'alkara kaga akuya ne kai bismillah ka zuga mata kibiya kai mata suka amma sai ka harbo wa dajatai ne ka zo ka karasa suka ce ya yi ma'alkara raƙumin ka kwantar ka yanka suka ce ya yi amma ma'alkara an gane ku asali a raƙumi suka ko asali a kibiya yanka abin ga akuya yanka an fahimta? amma da za a akasa suka ce za a ci wanhar ka yi yanka wato na layya kenan ko kuma ka yi sallah ma'ana umuman ka yi yanka shi ma umuman amma li rabbika don ubangijinka sai wannan ya zamanto ya fi faɗi kenan ko ba yankan layya ba ko da na aƙiƙar suna ne ko da na hadaya ne ko da yanka na naman da za a ci ne to ka yi shi don Allah kaga umarni ne duk da wani har akwai tafasara daga sai na ali sai da riwaya mawdu'a ce zuwa gare shi cewa ka daura hannu a wuya yayin sallah ba a kirji ba a wuya to bai tabbata an ali radiyallahu anhu qala daga sayyiduna ali Allah ya kara mushi yarda yace haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat za Allah sallallahu Alaihi wasallama ya labarta min kalmomi guda hudu hadisin na muslim asali amir ibn wathila amir ibn wathila ya ce muna tare da saiduna ali sai wani mutumi ya zo ya ce mai menene annabi ya sirranta maka bai sanar da kowa ba kai kadai ya sanar da kai wannan abu sai annabi sayyidina ali ran shi ya baci yace babu wani abu da annabi ya kebance ni da shi koma bayan mutane ce ghaira anni kad wasani bi arba'i kalimat a wata riwaya haddathani bi arba'i kalimat sai dai annabi sallama ya bani labarin kalmomi guda hudu sana akwai hadisi shi ma cikin bukhari da muslim wanda ya yi magana akan ba a ainihin wato kashe musulmi in ya kashe kafiri ba a kisasi sai dai diya daga shi ma tambayar shi suke bado dan shi'a ne yake nuna cewa sayyidina ali yana da wata kebantaccen kebantaccen ilimi ladunni daga manzon Allah sallallahu alaihi bai sanar da kowa ba sayyidina ali sai da ya rantsuwa yace na rantse da wanda ya halicci halitta wallazi bara al-nasmata wa falaqa al-habba na rantse da wanda ya halicci halitta ya tsago da ƙwayar abinci daga ƙasa ba wani abu da annabi ya keɓance ni da shi banda sauran mutane ya ce sai dai abin da ke cikin kuban takobi na sai ya ciro takarda abin da ke ciki matsala ce ta ‘yan tabawa ya fi kakul asir da kuma layi kutalul musulmi bil kafir ba a kashe musulmi in ya kashe kafir ce shi kaɗai ne shi ma kuma kaga a ko nusus da suka nuna kenan ba wata matsala ce keɓantacciya ba an gane ko don su shi'a suna ganin ma akwai wani ƙur'ani su kutum da guda wanda yake cikin hannun iyalan sayyidina ali wanda ƙarshe yana gurin muhammad bin hassan al-askari shine mahadinsu al-muntazam wanda yana nan ya rungume shi ya ɓoye ya shige cikin wani rami suna nan suna jira ya fito musu da shi da su yanzu a gurin su ko me za su yi ba su da zunubi tunda ba su da tabbas ma ayar da ta haramta shan giya ko ma kirkiro ta akai ayar da ta haramta zina ko kirkiro ta akai a shi yasa dan shi a mafi fasadi ne a bankasa juma'a da jum'o da jam'o'i duka a gurin su ba wajibi bane sai mahadiya bayyana Allah ya kyauta sai na ya bayyana ba wani abu da annabi yake bance shi da shi yace ga dai kalmomi hudu la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah Allah ya la'anci wanda ya yanka dan wani Allah kaga sai ya fara da shi la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci duk wanda ya la'anci iyayen shi a wani hadisin ai sahabbai sun tambaye annabi ya za kaifa yal'anu ar-rajul walidai ya za ai mutun ya zagi iyayen shi ya la'anci iyayen shi wace hauka za ta jawo shi ya sai idan ya zagi baban wani ya zagi iyayen shi in ya zagi mamar wani ya zagi mamar shi in wancan ya rama duka sun zage iyayen su ina fata an gane la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya la'anci duk wanda ya ba ma wa dan bid'a masauki duk wanda ya gatanta dan bid'a ana karanta shi muhdithan allazi ahdathal hadath an gane ko wanda ya kirkiro bid'a ko kuma wasu suka ce muhdithan allazi ahdathal fasad aw ahdathal ithm wanda ya kirkiro wata wata banna ya aikata wani laifi wanda hukuma ke neman shi daga cikin waɗanda ake hadir ɗin jininsu ko a sa su a wanted a yanzu ana sa mutum a wanted ci duk inda aka gan shi ana neman shi an gane ku to wannan mutumin da ya aikata wani laifi kila kisan kai yayi aka sa shi a wanted kila kisan kai ya kila wani azzalimi ne da yake kashe al'umma aka ce an yi hadar ɗin jinin shi yanzu kowa ya zama alƙali duk inda aka gan shi a kashe shi to wanda ya ɓoye shi ya shiga cikin tsinuwa ya shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin waɗanda wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika hum al khasirun ko wannan tababu ne wasu ka ce muhdith wanda ya kirkiro bid'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad bid'a tana zuwa da ma'anar muhdath inda kaga hadisin wato ainihin subhanallah wani sahabi da dan shi ya tambaye shi sai kai sallah bayan annabi sallama bayan abubakar umar usman ali ko shekara biyar a kufa kana sallah bayan shi kaga ɗayan su yana alkunuti da ake yi a sallar asuba sai ce to ainihin ya kai dana ka sani cewa muhdathun wannan muhdath ne ma'ana bid'a ce da aka kirkiro ina cikin ina ga ibnu majah hadisi abu malik al-ashja'i sunan sahaba to dan haka nan wanda ya kirkiro bid'a sai ka zo ka bashi masauki ka zo ka bashi daki ko ka bashi gida ya zauna yana tsubbace tsubbace a ciki ko haya yake biyan ka kashi ga tsinuwa li'annaka qad awaitahu ko masallaci ka gina mishi kashi ga tsinuwa wanda zai ce ah masallaci daki wato mutanen mu har yanzu sun kasa ganewa sai ce ai masallaci dan me zaka gina ma dan bid'a masallaci ya zauna yana karanta wasu wuridai wasu salate wanda yake ganin sun fi ma alqur'ani ai amana munafikai ba sun gina masallaci ba me aka ce ma annabi la takum fihi abada ba zancan ma ginawa ba ka shiga masallacin ma an hana ka la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin shi wancan masallacin masallaci ne ba aka gina amma Allah ya ce an gina shi ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannama duk da masallacin zaka kakkace ai masallaci ne ai ka suna karatun qur'ani bari in gina musu makaranta bari in gina musu masallaci tsinuwa zaka shiga ciki abu sa'adat yace wannan yana cikin wato wannan cikin ma'anar wannan hadisi akwai ruwa da tazo la'ana Allahu man awa muhdathan wato ana yin dabbin shi da fatha Allah ya la'anci duk wanda yayi bid'a gata ya bata masauki muhdath yani ash-shay'u alladhi uhditha fi ad-din bid'a kenan alladhi ikhtari'a wanda aka kirkiro shi aka sanya cikin addini tudahi shar'iyya ko wato injal imam ash-shatibi to daka wanda ya ba ma bid'ar gata ya goyi bayanta yana da ikon da zai hana ayi ta yake hanawa ya shiga cikin tsinuwa an fahimci karatun ko la'ana Allah man ghayyara manar al-ard Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa iyaka ta karika da ilo ilo da ake sa ko ai fila ko a sa sandboard ko ai wani dan gini ko a sa wani dan wato ainihin ginshiki eh da zai bambance tsakanin filin wane da na wane tsakanin gonar wane da ta wane tsakanin ilo na wane da heta ta wane da ta wane sai mutum ya zo sai ya matsar da burgin ya ƙara taƙi ɗaya taku ɗaya ƙafa biyu kaza gaba biyu ya ɗan ƙara a nashi to ya shiga cikin tsinuwar Allah kuma ranar alkiyama za a ratayo mai daga wannan gurin da ya zabtara saman shi to sai an zabtaro tun daga ƙasan bakwai ɗuwi kaho min saba'i ardi ko da daidai da taƙi ɗaya ne da ka kiyaye ba mamaki yana cikin abin da ya sa iyayenmu da kakanninmu in za su yi gini ba su kwashe filinsu duka ku taɓa lura yanzu ne in mutum ya tashi gini a auna mushi wai mai adalcin kenan a auna mushi duka filin shi gaba ɗaya ya katange shi to su ba sa yin haka tsoron da suke ji gaba za ka buƙaci hanyar ruwa to kaka zo ka kwakware cikin filin da ba naka ba za ka buƙaci dasa ice kaka zo ka dasa a filin da ba naka ba za ka yi ramin dush misali ka zo kai a filin da ba naka ba to da ka sai sun bar wata kafa biyar ko kafa uku ko biyu a gaban gidansu a baya a bari a hagu a bari a dama a bari to ka gani to kaga shi ma ya shiga cikin Allahumma sai dai misali hukuma sun yarje inda za ka yi ba filin wani bane wato inda aka fudda na titi ne titin gwamnati ake cewa ko to wannan babu laifi in hukuma ta yarje maka amma ban sani ba dai a nan Nijar amma asali mu can ramun dush ɗanka ka yi shi cikin gida to mutane in sun tashi su hada duka ku madadin wannan mutum ya tashi sai wata rumfa sha'o ko abin da ake bakin gida haka sai ramun dush can to kaga wannan in dai hakan tunda hukuma ga inda ta kayyade kuma ya tsallake to ya shiga cikin man ghayyara manar al-ard ya canza iyakar ƙasa ya shiga tsinuwar Allah kuma yawanci mutane ba su san me ake nufi da tsinuwa ba idan aka ce la'anta ko aka ce tsinuwa abinda ake nufi ka zo za ka shiga aljanna aka ce tafi ka ba mutane biyu a ƙardu wal ibadu an rahmatillah a kori mutum a nisantar da shi daga rahmar Allah shine tsinuwa kaga ko ai bala'i ne ba karshe sai yana cikin alamu ko sifofi na manyan laifuffuka duk laifin da aka ce Allah an ci mai yin shi muslim ya fitar da shi 1978 daga tariq ibn shihab al-bajali kenan al-ahmasi abu abdullah wanda ana cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bai ji daga gare shi ba ibn hajar ya ce to inda ya ga annabi to shi kenan an gane ko ya zama sahabi kenan kenan abin da ya ruwaito daga annabi sai zama mursalus sahabi sai ya ce wa huwa maqbulun ala rajih tariq ibn shihab a wato ainihin ya rasu shekara 83 anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ce dakhala aljannata rajulun fi dhubab wani mutumi ya shiga aljanna saboda kuda wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab wani mutumi ya shiga wuta saboda kuda subhanallah qalu wa kayfa dhalika ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah ta ya hakan zai faru kaga kuda yana daga cikin asgharu khalqillah tun ya shiga aljanna saboda shi wani ya shiga wuta saboda shi ta ya kaka qala sai ya ce marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a mutane ne biyu suka zo wucewa sai suka tadda wasu mutane suna da wani gunki nasu ba wanda zai wuce ta gurin shi sai ya mai sadaka ya gabatar da wani abu don gunkin faƙala li ahadihima sai wanda ke kula da gunkin ko faƙila zai zama aka ce ma ɗaya daga cikin mutane biyun da suka zo wucewa ƙarrib kawo taka gudunmawar ƙala laisa indi shai banda komi o ƙarrib da zan gabatar da shi ƙalu lahu ƙarrib walau zubaban ka gabatar da ko da ƙuda ne sadaka faƙarraba zubaban sai ya sadaukar da ƙuda kamo ƙuda ya kawo faƙallau sabilahu suka bashi ya wuce kaga marraha la yastarih kowa duk wanda ya huta ba zai huta ba fadakhala an-nara sai ya shiga wuta saboda ƙudan nan wa qalu lil akhari suka ce ma dayan qarrib kawo taka faqala ya ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla kaga bai ma ce ban da shi ba bai tsaya wata hila ba yace ba zai taba yiwuwa in yi sadaka ma wani wato dan wani in ba Allah ba ai sadaka ba Allah kake ba ba kana bayarwa dan Allah ya biya ka to kalau wannan manufar ce suke nema kayi ga wannan gunkin an gane ko su ce ba zai yiwu ne sadaukarwa dan wani wanda ba Allah ba fadarabu unuqahu suka sara wuyan shi ya mutu aga wannan ya muri fadakhala aljanna rawahu ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin zuhud amma shafi na 15 ibnu abi shayba ya fitar da shi cikin musannaf juz'i na 6 safa ta 473 hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba da'ifi ne amma kamar yadda Sheikhul Albani ya ambata hadisin mawqufi ne akan Salmanul Farisi ya zo ta hanyoyi barkatai zuwa ga Salmanul Farisi wanda dukkan su raunana ne amma dukkan hanyoyin raunana ne amma za su karfafi junansu musamman hanya mafi dan sauki da take cikin zuhud din ita ma daga Salman da kuma cikin Ibn Abi Shayba ta hanyar A'mash rauninta shine A'mash yayi an'ana an gane ko to amma aka hada wasu hanyoyi na hadisin asar din zai tabbata daga Salmanul Farisi to yanzu idan muka lura fiqhun hadisin wancan da ya gabatar da kuda sadaka wa gunki aka kyale shi ya wuce aka ce ya shiga wuta kaga a zahirin hadisin tilasta mushi akai ko ikrahi shi kuma tilastawa a wannan al'umma marfu'i ne to sai kasance shekul albani da wasu malamai da dama sun wato rinjayar da cewa salmanul farisi ya samu wannan asar ne daga cikin isra'iliya tunda kun ga ai yayi zama wato yayi bauta cikin nasaru cikin yahudawa yayi dama majusawa ne asali iyayen shi har ya zo ya musulunta to a cikin waɗannan fada-fada da ya zauna gurinsu a can ne ina ga ya samu wannan kissa din kene na cikin isra'iliyat to in haka ne kaga sai ya zaman to shar'u man qablana ne shari'a ta waɗanda suka gabace mu domin mu a wannan al'umma ikrahi akan saban Allah in mutum zuciyar shi bata natsu da zunubin ba ba a kama shi da laifi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to sai zama su kuma ba haka bane kamar da al-imamu shankidi ya yi dogon bayani cikin littafin shi na adwa'ul bayan ƙarƙashin kissar ashabul kahfi innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada in suka samu iko akan ku za su kashe ku ko su tilasta muku sai kun bar addinin ku kun koma nasu kaga tilastawa ne amma duk da haka ma'a zalika Allah ya ce walan tuflihu idan abada kenan su al-ikrah alal alal dhanb baya daukewa mutum haraji din shi musamman tun da kaga hadisin annabi sallama cewa inna allaha tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan kaga an ummati khususan li bisababi yani annabi sallallahu alaihi wasallam sabab wujudihi fina an gane ko ko kuma ya zamanto wannan yana cikin isra'iliyat din da zaka yi tawakkufi akai da annabi sallama yace la tuhaddith la tusaddiquhum wala tukadhibuhum wata da ta abu dawud ku ce amanna billahi wa rusulihi in kana sidqan falam tukadhibu in kana kadhiban falam tusaddiqu an gane ko to kaga sai ai tawakkufi akai in yana cikin wancan in kuma a bisa wannan ka'idar da muka ji a baya cewa wannan al'ummar ne aka dauke mawa badda waccan al'umma to hakan zai iya yiwuwa tunda abu ne da ya bi asali na shari'ar su don idan isra'iliyat suka zo a akan abin da yake yana da asali a shari'a ana isti'inasi da su an gane ko wajihi na uku malamai suka ce zai iya yiwuwa wannan mutumin wanda ya shiga wuta saboda ya yi sadaka da kuda don gunki ya bashi lada zuciyar shi ta yadda da sadaka ne asalin su da musulmai abin da zai karfafa ka wata riwaya da ke cikin musannaf na ibnu abi shayba da hilyatul awliya ta abu nu'aym wanda imam al-albani yace kuma hasana ce yazo da lafazin da aka ce mai kai sadaka da kuda sai ce wa ayyish dubab ne wani kuda kawai sai ya kamo ya bayar kaga istasghara eh ya kankantar da zanubin ya ganin dan yayi shirka akan kuda menene da ka sai ya tafi wuta an fahimci wannan ko idan ya wato idan an sallama ya tabbata kenan hadisin amma hadisin marfu'i bai inganta ba mawqufi na'am ya tabbata daga Salman al-Farisi amma me yasa ba zai zama hujja ba saboda ad-dala'il wal qara'in tushiru ila annahu akhadahu min ahli al-kitab an fahimci wannan ko Allah ta'ala ya samu dace sai mu bar shi kenan hukuncin haka ne ko kuda ne mutum ya bada sadaka dan wani Allah yayi shirka duk kankantar ba a kallon girma ko kankancin abin da aka hada Allah da wani akan shi ana kallon zuciyan ne kawai manufar ake kallo na ta duk dabbar dai da ake miske ce mata wadda take mahlulatul akli duk dabbar da aka halatta cinta ko ta saidu ce saidul bahar da saidul bardi da kuma al'an'am dama sauran abu ko abinci ne da za a hada da hannu a abin da in mutum ya yi ba don Allah ba ma'ana wani ne ya sa shi kamar wanda shaidanu ke sawa a yi yawanci sadakokin nan da za ka ji an ce a yi sadaka gumba a yi sadaka kaza bincika ne an gane ko to koma mai ana so ya zamanto niyyar ka mai kyauci ko da al'ada ne za a ci abinci a wani biki na al'ada da sauransu amma dai ya zamanto ba a hannun wasu shaidanu ko wasu makiran mutane ciki to shi kenan an tsira an gane ku na sai mu bashi haka insha Allah Thank